الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu a yanzu da nake magana daren talata ce wacce ta daidai da daren ashirin ga watan zulhajj hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wacce ta daidai da sha uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha hudu wannan shine zai zama kaset na ɗari da arba'in da ɗaya daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda babban malaminmu a shekul allama abu abdurrahman muhammadun awwal adam alalbani yewa take da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji muna addu'a ta musamman allah maɗaukakin sarki ya kai haske kabarin shi allah ya gafarta mishi kusakuran shi allah ya ɗaukaki darajojin shi ya haɗa shi da annabawan shi sannan muna addu'a ta musamman legacies wato al'amura da abubuwa da malam ya bari a baya na da'awa da makaranta da ɗalibai da iyali da ‘ya'ya da ‘yan uwa Allah ya sa musu albarka a yau kamar yadda ka ji rana ce da ya kamata a ce mun gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma to amma akwai bayanai da ya kamata a ce ɗan uwa ka sani kamar yadda yake tsari ne na wannan da'awa wato da'awa ta salafiya wacce malam ya kasance na gabatar da ita a wannan makaranta ta darul hadisi salafiya karatuttuka da suka gabata da azumi wanda kamar yadda yake a tsare cewa muna fara tafsiri ne ashirin da biyar ga watan sha'aban ana rufe tafsiri ashirin da biyar ga watan ramadan wannan tsari kamar yadda ka ji alhamdulillah haka abin ya gabata kuma haka ya gudana a cikin watan azumi haka Allah maɗaukakin sarki ya nufa kuma haka Allah ya tsara kuma haka abin ya gudana muna godiya ga Allah cikakkiyar godiya akan waɗannan abubuwa da suka gudana ba tare da iyawarmu ba sai dai iyawar Allah to nan akwai abin da ya kamata ɗan uwa ka sani a tarihin wannan da'awa wato tarihin da'awa ta salafiya musamman a wannan gari na zaria in ka faɗaɗa kaso kaso ka faɗaɗa ka iya cewa a Najeriya gaba ɗaya wannan da'awa da mabiya wannan da'awa ba za su taɓa manta wannan shekara a tarihin rayuwarsu ba wannan shekara tana ɗauke da abubuwa waɗanda suke na jarabawa musamman ga waɗanda suke tafiya a bisa wannan da'awa ta salafiyya jarabawa mai girma ta same mu a wannan ƙasa a cikin wannan shekara kaga a wannan shekara muka rasa babban malaminmu a sheikh alalbani rahmatullahi alai a wannan shekara ce aka kashe shi wannan malami rashin wannan malami jama'a ta sa ba za mu taɓa manta wannan shekara ba na daga cikin dalilan da za su sa ba za mu taɓa manta wannan shekara ba don haka wannan shekara ta zame mana abar jarabawa ta zame mana abin da ya kamata mu a sunna waɗanda suke da'awa a bisa tafarkin salafiya mu zauna mu dawo cikin tetayinmu mu idan da da wasa muke yi tofan makiyan Allah makiyar wannan da'awar to da gaske suke yi idan har da muna ɗauka abin ya taƙaici ne a fage na wa'azi a fage na faɗi in faɗa a fage na tankiya to abin ya zarta haka ya kai ga mataki na idamin rayuwa to wannan wata jarabawa ce da Allah ya jarabci waɗanda suke wannan da'awa kuma waɗanda suke intima'i zuwa ga wannan da'awa ita kuwa jarabawa ga mumini to dukkanta alkhairi ce kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yake cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن النبي يقول الأمر المؤمن دكا شاء الخير idan alheri ya same shi idan farin ciki ya same shi to sai godiya ga Allah ita godiyar sai ta zame mishi alkhairi haka idan sharri ya same shi sai ya yi haƙuri haƙurin sai ya zame mishi alkhairi da haka jama'a jarabawa ta same mu mafi girma jarabawar da ta kada zukatanmu kuma ta kada tunaninmu kuma ta kada hantar duk wani mai imani kashe malam albani wannan jarabawa ce ya Allah ka ba mu ladan haƙuri da muka yi game da wannan jarabawa da ka jarabce mu da ita jarabawa ta biyu wacce take biye da wannan ita ce jarabawar da takan iya ta same mu sakamakon rasuwar wato malam albani wanda wannan jarabawa lallai ne mu ahlus sunna mu natsu da kyau mu auna da kyau mu ga a sa'ad da jarabawa za ta same mu wacce mafita ce addinin musulunci ya bayar sannan wasu hanyoyi ne musulunci ya tabbatar hanyoyin da da ikon Allah da su ake bi ake warware matsaloli na addini da rayuwa na daga cikin jarabawar da ta same mu kamar yadda nake cewa a wannan shekarar ba za mu taɓa mantawa da wannan shekarar ba mun samu kanmu a hali na maraici muna ta tunani al'amuran da suka shafi karantarwa da wa'azantarwa da da'awa da tafsiri da dukkan al'amura da malam ya kasance yana gudanarwa a rayuwar shi suwaye za su ɗauki gabaran ɗorawa daga inda malam ya tsaya wannan na daga cikin jarabawa mafi girma wanda Allah ya taimake mu ba don mu wasu ba ne kuma ba don mun kai wuyawunmu sun yi kwari mu iya ɗaukar abin da yake ɗauke da shi ba ne sai dai an jingina mana darussa da malin yake gabatarwa kuma mun nemi taimakon Allah muka ce taimakon Allah sannan muka nemi addu'a da fatan alkhairi ga ‘yan uwa wannan ta sa Allah maɗaukakin sarki taimake mu a tarihin wannan da'awa a dukkan shekarun da suka gabata wannan shekarar ce kadai Allah maɗaukakin sarki bai nufi malam albani shi zai gabatar da tafsiri a wannan wurin ba amma duk shekarun baya da karatuttuka da aka kasance ana gabatarwa to malam ne yake gabatarwa don haka wannan ya zame ma waɗanda suke makiyan wannan da'awa kuma makiyar addinin musulunci ya zame musu ƙaya a makoshinsu ma'ana kashe albani to ba kashe da'awar shi ba ce kashe albani ba kashe manufar shi da tunanin shi ba ne don haka shi ya tafi lahira amma da ikon Allah manufofin shi da dalilai da ta sa ya kafa waɗannan da'awoyi da waɗannan makarantun ya haƙura da gina kanshi da gina rayuwar shi ya gina wa Allah addinin shi waɗannan manufofin da ikon Allah za su ci gaba da gudanuwa ko da makiya Allah sun ki insha Allah don haka kamar yadda nake faɗi wannan shekara tana ɗauke da abubuwa na tarihi waɗanda ba za a taɓa mantawa da su ba muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu lafiya da dama da iko ya asalin cika wa malam albani gurin shi na cewa ko da ba shi to da'awar shi za ta ci gaba da gungurawa da ikon Allah don haka karatuttuka da muka gabatar a azumi lallai Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara don haka muna tabbatar da cikakkiyar godiya ga Allah maɗaukakin sarki muna cewa alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillahi ala kulli hal alhamdulillahi fil ula wal akhirah wannan gaba ɗaya godiyar tana komawa ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki abu na biyu da nake so zan gabatar mana a yau jama'a na sani da yawa cikin 'yan uwa ɗaliban ilimi bayan wucewan azumin watan ramadan an yi ta tambaya an yi ta bincike ana ta neman sanin wani dalili ne ta sa ba a dawo an ci gaba da karatuttuka ba ina jin 'yan uwa haka ne ko an yi ta tambaya to wani lafiya to wani abu ne ya faru to uwa ya kamata ka sani kuma ka ji daga cikin dalilan da ta sa waɗannan karatuttuka na tafsiri ba su ci gaba ba kai tsaye bayan wucewan watan ramadan ɗan uwa ya kamata ka sani wannan da'awar malam albani yana yin ta ne da gwargwadon yadda ta samu da gwargwadon yadda ya samu kanshi kuma lazimin da'awa ta salafiya haka abin yake don haka wannan ƙa'ida ginuwa aka an gina ta ne a bisa ƙa'idar hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi da yake cewa mah alaikum bima tutiqun wata rana annabi ya shigo masallaci sai ya tarar da wata igiya haka a rataya a sama sai aka ce annabi ya tambaya wannan igiyar fa da take a rataye sai sahabbai suka ce haza hablul li zainaba wannan wata igiya ce da zainabu ta kulla ta a saman masallaci fa idza fatarat fi salati ta'allaqat bihi idan tana sallah ta gaji to sai ta rataye igiyar a wuyanta ta sargafa ma kanta ta yadda ba za ta samu yin bacci ba annabi sai ce hulluhu a warware wannan igiya li yusalli ahadukum nashatahu kowane ɗaya daga cikinku ya yi sallah a cikin nishaɗi da yake a ciki annabi ya ce fa'iza fatara falyar kod idan ya gaji ya yi sallah ya gaji ya karanta ƙur'ani ya gaji to sai ya kwanta sai ya huta sai ya yi bacci kinan wannan yana nuni akan hatta al'amura na ibadat to lallai kai bawa ka ɗaukar wa kanka abin da za ka iya ku tuna da wancan hadisi da annabi yake cewa إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كذا ما استطعتم da haka wannan da'awar balin yana gabatar da ita da gwargwadon yadda ya samu kanshi na san yan uwa za ku gazgata ni an samu lokacin da malam ya bar wannan garin ya tafi ƙasar adamawa ma'ana an kulle da'awar gaba ɗaya malam ya tafi ƙaro karatu kina akwai wasu dalilai da takan sa a ɗage wasu karatuttuka a ɗage wasu darussa a ɗebi adadin wasu kwanaki ba a yi saboda wani dalili da ke komawa zuwa ga ita da'awar don haka kenan ashe idan an ga waɗannan karatuttuka ba su ci gaba ba bayan wucewan watan ramadan to lallai ba abin zargi ba ne kuma ba abu ne na ƙorafi ba abu ne da yake dama lazimin da'awar kenan jama'a mun fahimta da kyau wanda daga ƙarshe-ƙarshe a takaratuttuka akan ɗabi sati guda sati biyu sati uku ba a yi saboda wasu dalilai dalilan daga ciki akwai yiwuwar tafiya na neman ilimi ma'ana dalili na tafiya neman ilimi ko ƙaro ilimi to sannan daga cikin dalilan akwai dalili na tafiya don neman halal don ka samu abin da za ka tsayu da kanka kuma ka iya da'awa ta gaskiya ba tare da kajin gina da wasu ba na san kuna iya tuna lokacin da malam ya bar wannan garin ya tafi neman kuɗi kuɗin da ya dawo ya kafa wannan da'awar tashi da su na san duk mun san wannan to kun ga kenan zan iya cewa ɗan uwa tambayar da kake ta yi me ya hana a dawo da karatu bayan azumi waɗannan dalilai manya guda biyu na daga cikin dalilan da suka dakatar da karatun bai ci gaba ba da ikon Allah sai nan gaba insha Allah ina fata da ma'an an fahimta sa'annan abu na uku ɗan uwana ya kamata ka sani yana daga cikin lazimin da'awa ta salafiya da kuma manufofi na darul hadithi salafiya a dukkan lokacin da aka samu kai a wani irin hali ko a wani irin yanayi na ziyarar wasu malamai zuwa ga wannan makaranta ko kuma wasu malamai da ke nan su ziyarci wasu malamai da ke wasu makarantu ko kuma faruwar wasu abubuwa ko wucewar wasu lokuta kamar azumin watan Ramadan to lalle yana daga cikin manufofi da kuma tsari na wannan da'awa da wannan makaranta malam yakan tara ɗaliban wannan makaranta gaba ɗaya ya faɗakar da su abubuwan da suke fuskantar su na matsaloli na addini da rayuwa abin da yake na zaburarwa da kwadaitarwa ya zaburar da su abin da yake na faɗakarwa ya faɗakar da su na ƙarfafa ya ƙarfafe su a kai ina iya tuna azumin bara wanda ya gabata bayan ƙarƙare wannan azumi akwai taro da malam ya gayyata na 'yan darul hadith gaba ɗaya akwai mulahazat da malam ya yi game da tafsiran da suka gudana a cikin azumi na san ɗalibai 'yan uwa za su iya tunawa da waɗannan abubuwa to wannan yana daga cikin hanyoyi da kuma abubuwa waɗanda lallai ne bai kamata a ce an manta da su ba sun zama tarihi cewa ai malam ya saba yin kaza ai malam yana yin kaza mu fahimci cewa wannan tsarin shi ne ya riga ya rasu da tsarin shi mu kuma mu zo mu namu tsarin wannan akwai babban kuskure kwarai da gaske lallai ne mu rayar da manufofi da hanyoyi na isar da saƙo na da'awa waɗanda malam albani ya tsayo a kai da wannan ne da ikon Allah Allah zai ba mu nasarar da Allah ya bashi muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka a wannan gaba jama'a zan ɗan so ne mana tsokaci kaɗan game da mulahavat da al'amura da za mu iya amfana da su da kuma abubuwan da za su iya zame mana abeban faɗakarwa don mu san su kuma mu kauce musu kamar a gaɓoɓi kamar guda biyar zuwa shida abu na farko ɗan uwa ya kamata ka sani ko ba a faɗa maka ba ko da a ce wani bai zo ya same ka ba na san ka san cewa lallai ne muna fuskantar ƙalubale mafi girma musamman waɗannan karatuttuka da da'awoyi da malam yake yi lallai mu dai na gefe ne ɗalibai ne faɗi yake muna yin kabbara ina jin haka ne ai to sai yau Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari mu ne za a jawo ko muna so ko babu su da ƙarfin tsiya a shigo da mu cikin fagen to ko ban faɗa maka ba kuma ko ba a faɗa maka ba kai ka san akwai ƙalubale akwai challenges akwai abubuwan da lallai ne za a fuskanta ina fata ai an fahimta don haka a cikin waɗannan karatuttuka da suka gudana na azumi jama'a lallai ne mun fuskanci ƙalubale ba zan ce matsala ba don matsala ita ce abin da ta cika ka ɗaga hannu kai saranda kana jiran mutuwa mana ba ta da mafita to amma ƙalubale wani abu ne da zai faru ba tare da ka shirya mishi ba to amma kuma faruwar shi sai ta zaburar da kai don ɗaukar mishi matakin rashin faruwa ko kuma in ya faru ka kauce mishi to lallai akwai ƙalubale da muka fuskanta na ciki da na waje na sarari da wanda yake na ɓoye sai dai alhamdulillah Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara gaba ɗaya abinda muka tsara Allah ya asalin zartar da shi kuma ya gudanar da shi don haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya ba mu nasara wanda a tsari da sunna na gudanarwa duk abin da ka ɗauko ka ci nasara a kai to ba a cika waiwayen ƙalubalen da aka fuskanta ba ina jin yan uwa haka ne duk abin da kuwa aka samu matsala to ba a cika waiwayan nasarori da aka samu ba ba za a ce babu nasara ba don dukkan al'amarin mumini alkhairi ne to wannan nasara da aka samu ba ta nuni akan akwai kalubale wato ba ta nuni akan babu kalubale jama'a mun fahimta da kyau wanda daga cikin nau'in kalubalen nake so zan faɗakar da 'yan uwana ɗaliban ilimi don mu zabura kwarai da gaske mu tsayu da abin da yake lazimi ne na wannan da'awa na abin da malam ya rasu ya bar mu a kai don haka jama'a lallai mun fuskanci kalubale sai dai alhamdulillah Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara kuma muna godiya ga Allah akan haka kuma muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ba mu nasara a cikin dukkan al'amuran da muke fuskanta. ba zan ketare wannan gaba ta farko ba sai ne mana misalai waɗanda za su ƙara fahimtar da mu waɗanda za su ƙara ƙarfafar maganar da na yi na cewa dukkan al'amarin da aka ɗauko aka ci nasara a kai to ba a cika waiwayan ƙalubale a kai ba ya kai ɗan uwa ka auna ka gani idan kana neman aure idan kana neman aure Allah ya ƙaddari wannan aure da kake nema ka samu baya nuni akan baka haɗu da matsaloli da ƙalubale a hanya ba idan kana neman takara in kai ɗan siyasa ne ka kai gagaci ka ci zaɓe baya nuni akan baka haɗu da matsaloli da ƙalubale ba wannan kuma baya nuni akan rashin ɗaukan matakin da ya kamata ka ɗauka musamman game da kalubale da ka fuskanta gudun kada haka ta ƙara maimaituwa Allah maɗaukakin sarki ka samu dace yana daga cikin mulahazar da na yi jama'a an samu taƙa'us an samu ja da baya an samu sanyi da raunin jiki musamman ga waɗanda ake kira ɗaliban ilimi lallai a ƙarƙashin wannan nake so ne amfani da wannan dama da kira zuwa ga ɗaliban ilimi gaba ɗaya da ni da ku gaba ɗaya lallai mu dage mu dage da tsayuwa akan abin da yake gaskiya ne kuma mu dage da neman ilimi wannan shine abin da zai fitar da mu daga fagamniya da hayaniya da rudu waɗanda yake rudaddu suke kawowa a cikin addini sannan abu na uku jama'a lallai ne ina kira zuwa ga kaina da 'yan uwa gaba ɗaya su tsayu da gaskiya da bayyana gaskiya a duk inda suke to sana a gaba ta hudu ina ƙara faɗakar da kaina da ƴan uwa gaba ɗaya lallai ne wannan da'awa da malam yake gabatarwa a nan da'awa ce ta salafiya kuma tsari da malam yake gabatarwa a nan manhaji ne na salafiya a cikin mabambantan karatuttuka da kasusuwa mabambanta malam yana yawan bayyana manufofi na da'awar salafiya da manhajin salafiya da kuma manufofin darul hadisi salafiya muna fatan in Allah maɗaukakin sarki ya yadda nan da 'yan kwanaki ko 'yan satuttuka akwai lacca da wa'azi da za mu kira 'yan uwa don faɗakar da su da tunatar da su abin da suka sani da kuma zaburar da su game da wannan da'awa da manufofin wannan da'awa da kuma manufofin darul hadithi salafiya don haka lallai ne a matsayinka na ɗalibin ilimi to ka tsayu da da'awar salafiya kuma ka tsayu da yaɗa manhajin salafiya a duk inda kake a matsayinka na ɗalibin ilimi don duk abin da kake yi duk inda kake karatu ko karantarwa duk wa'azi da za a gayyace ka sai ya zamto ba wannan muhimmar kake yadawa ba ba wannan da'awar da manufofinta kake tabbatarwa ba a matsayinka na ɗan salafiya to wannan asara kake yi ga rayuwarka gaba ɗaya don duk abin da kai a duniya wanda ya zamto ba tsari ne na tabbatar da manufarka da da'awarka da aƙidarka ba to wannan zai zame maka asara a ranar alkiyama Allah ka raba mu da asara jama'a gaba ta biyar game da mulahazat da na yi musamman game da abin da ya shafi ɗaliban ilimi da kuma karatuttuka na azumi lallai ne ɗaliban ilimi hadda malamansu lallai ne su mayar da hankali game da tuntubar malamai na duniya su rika neman shawarwari cikin al'amuran da suka shafi addini da da'awa da mu'amala ta yau da kullum wato a matsayinka na ɗalibin ilimi ko a matsayinka na malami to lallai ne kada ka yi istiklali da tunaninka kada ka ɗauka tunaninka da ra'ayinka da ƙwarewarka ta wadatar da kai baka buƙatar shawarwarin na gaba da kai a shekaru da fage na da'awa da gogewa a rayuwa lalle a matsayinka na malami a matsayinka na ɗalibin ilimi wajibi ne ya zamto kana da ittisali da manyan malamai na duniya haka muka ga malam albani rahmatullahi alai yake gudanar da da'awar shi ta salafiya na san 'yan uwa za su gasgata ni a karatuttuka da dama malam yana yawan ɗauko maganganun wasu manya-manyan malamai waɗanda za ka iya cewa a wannan zamani su ne suke ɗauke da tuta ta wannan da'awa ta salafiya musamman duf'a ta farko ta ɗaliban a shekul muhaddis muhammad nasiruddin albani na san mun san wannan su a shek ali hassan su a shek mashhur su samir su salim su Duktur Musa Alu Nasir da manya-manyan malamai na duniya waɗanda duniyar ilimi a yau ta da su malamai ne, musamman wannan malami da malam ya dogara da sharhin shi da ta haƙiƙat ɗin shi game da karanta littafin sahihul imami muslim da littafin sahihu ko kuma a sunanun nasa'i a sheikh Ali Adam al-Ethiopi. Malam yana yawan ambata mana waɗannan waɗannan kada su zama ambato kaɗai gare mu a matsayinmu na ɗaliban ilimi su zame mana tarbiyya ta yadda yadda malam ya samu haɗuwa da su kai tsaye ko kuma da wasiɗa to lallai mu ma a matsayinmu na ɗaliban ilimi ya zamto muna da ittisali da irin waɗannan malamai musamman ma game da al'amuran da suka shafi da'awa da addini kada mu yi istiklali kada mu tsiraitu mu takaitu da tunaninmu da fahimtarmu za mu iya samun kanmu a cikin kure mai girma kamar yadda aka samu wasu waɗanda suka zaƙe suka yi guluwi suna kiran kansu a sunna amma guluwi da suka yi sai wannan ya kai su zuwa ga ficewa ga tafarki na ahlus sunna ya kai su zuwa ga itinaki da rungumar manhaji na khawarij Allah maɗaukacin sarki kiyaye da haka daga ƙarshe jama'a ina kira zuwa ga ‘yan uwana ɗaliban ilimi na sunna lallai ne ku tashi tsaye akwai ƙalubale mafi girma a gabanmu jama'a kashe mana malamai ake yi waɗanda suke jagororinmu ake nema a hallaka saboda mu na ƙasa daga nan sai a tattake mu sai a danne mu babu abin da zai zama maganin waɗannan matsaloli jisam waɗanda suke manya jama'a sai dagewa da neman ilimi tukuru kuma ilimi na sunna jama'a ilimi na sunna kuma ilimi na sunna a wurin malaman sunna ba a gurin kowane malami wanda yake ma hadka wa dabba ba ina fata mun fahimta don haka lallai ne ɗaliban ilimi ku tashi ku nemi ilimin sunna kuma a hannun malaman sunna idan kana neman ilimin sunna a hannun waɗanda ba malaman sunna ba to lallai ka yi kuskure don ba za ka samu abin da kake nema ba kana neman kuɗi ne a hannun masu kuɗi kana neman ilimi ne a hannun masu ilimi haka sunna kana neman ta a hannun ahalus sunna ne da haka jama'a ine mana nasiha ta musamman lallai a matsayinka na ɗalibin ilimi ka auna ka ga waye za ka koyi karatu a wurin shi wane ne malaminka ka auna da kyau na san kaya da abin da kake samu na sutura da abinci ba a gurin kowa kake siya ba sai a wurin wani na musamman duk abin da ka tashi nema a rayuwarka sai na musamman to lallai ilimin sunna ilimi ne na musamman to lallai a neme shi a hannun malamai na musamman ina fata mun fahimta don haka ina tuna mana wani asari da aka samu daga abdullahi dan mubarak al'imamu muslim ya ambace shi a cikin muqaddima ta littafin shi sahihu muslim wanda wannan magana an samo ta daga wasu malamai waɗanda ma ba abdullahi dan mubarak ba kaɗai maganar ita ce abdullahi dan mubarak yake cewa inna hadhal ilma dinun inna hadhal ilma dinun sai ce fanzuru amman ta'khudhuna dinakum ya ce wannan ilimi da kuke gani ilimi na hadisi ilimi na fiƙihu ilimi na arabiya ilimi na sunna gaba ɗaya wannan malami ya ce to wannan addini ne wannan ilimi addini ne sai ce fanzuru amman ta'khudhuna dinakum ku auna ku yi bincike wurin wa za ku koyi addininku malamin da zaka je ka koyi karatu a gurin shi na da alaka da irin ɗabi'un da zaka siffantu da su malamin ka na da alaka da irin aƙidar ka ta ƙiyayya ga malaman sunna ko ƙaunar malaman sunna malamin ka na da alaka da wannan ka auna da kyau lalle idan ka jarabtu da koyon ilimi a hannun malamin da yake ɗan shi'a ne to za ka tashi kana ƙiyayya kana gaba da malaman da suke na sunna ne a bisa sama da su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan malaminka na da alaka da irin aƙidarka malaminka na da alaka da irin tarbiyyarka na da alaka da irin mu'amalarka don haka ina nasiha ga kaina da 'yan uwa ɗaliban ilimi ku auna da kyau a wurin wa za ka koyi ilimi ilimin nan koda na lugal arabiya ne koda larabci za ka koya akwai malaman sunna ka je ka koya a hannunsu amma a sa'ad da kake ganin malaman sunna ba su da ahaliyar su karantar da kai sai dai ga wani can kana hangen shi shi wannan wani sai zama dan bid'a ne ba ahli sunna salafi bane to wallahi zaka bata lokacinka kuma za ka yi asarar aƙidarka da addininka don haka ina tuna mana wata magana ta musamman wanda ya kamata ɗaliban ilimi su aje maganar nusba a ayunihim su rika kallanta su rika nazarinta waye malaminka magana ce da abdullahi gwandu ya yi ta a cikin littafin shi fara'idul jalila wasa'idul fawa'idul jamila littafi ne na ulumul qur'an a ciki ya ware wani fasuli na musamman fasulin da ya kulla yake cewa fasulun fi man jawwada alqur'ana alladhi yu'khadhu minhu wato fasulin da ya ware dan ya bayyana wane ne malamin da ya kware da alqur'ani wanda ya halatta a koyi ilimin alqur'ani a hannun shi to na ana magana ilimin alqur'ani to ka dauka akan dukkan ilmomi ma haka ne a cikin wannan babi abdullahi gwandu yake cewa wa zalika al'arifu bil ijami والضد والإظهار والإدغام والقلب والإخفاء والتحقيق تسهيلها التفخيم والترقيق سيتي متصفا بالصدق والأمانة وطاعة الباري بلا خيانة وغيره بهذه ذو جهل متصفا بضد ذي في الفعل كمثل من يقول فيه الداني من بعد وصف صاحب القرآن يتي والعلم لا تأخذه عن صحفي ولا حروف الذكر عن كتبي ولا عن الجهول والكذاب ولا عن البدعي والمرتاب سيتي وغيره بهذه ذو جهل daga ƙarshe can da ya tafi can ƙarshe sai ce fa kullu man la ya'rifu al-i'raba fa rubbama qad yatruku as-sawaba a cikin wannan malamin ya ware fasli ne wai malaman alqur'ani ma wa ya halatta ka koyi karatu a hannun shi ku kalli yadda ɗalibai suka zama yanzu ba su da kan gado da sun ji wani yayi cara a gurin musabaka sai kaga an taru za a shiga makarantar shi sai ka ga shi ake gogoriyo a je gurin shi akwai ilimi amma mecece aƙidar shi mecece ɗabi'ar shi wani manhaji yake gudanuwa a kai manhajin shi a addini kuma manhajin shi a cikin ilimi da karatun shi duk wannan bai damu ɗaliban ilimi ba su dai suna kallon ilimin don haka za su tafi gurin shi kansu ankara sai ka gansu da karatun amma babu aƙida da karatu amma babu tarbiyya da karatu amma manhajiya ta ilimi ta kwace musu wannan jama'a asara ce mafi girma kamar ka zuba jarinka ne sai kai asara gaba ɗaya sai jarinka ya dilmi ba riba ba uwar kuɗin don haka ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi dukkan nau'in ilimin da za ka koya ka koye shi a hannun malaman sunna ahlus sunna salafiyya ko da ko ilimi ne na lugal arabiya da aka ɗauka ba komi ba na ce aka ɗauka ilimin lugatul arabiya na da matuƙar muhimmanci don haka wannan ta sa mafi yawancin ɗalibai da wannan fatsa ake sawa a sargafo su a kama su don haka zai yaudaru ai shi luga zai je koya ai shi ya samu aƙida don haka yana da ahaliyar da za ta sa ko da ya nemi karatu a gurin malam wane ɗan bid'a to ilimin zai koya bid'ar ba zai koye ta tare da ilimin ba wannan kuskure ne kwarai da gaske don a cikin wannan abin da zai karantar da kai zai hada da wata gubar da in ka sha da wuya ka iya rabuwa da ita da wuya ka iya rabuwa da ita na iya tuna wani daga cikin ɗalibai wannan nasihar na yi mishi sai ya ƙi ji aiko bai ankara ba wata rana sai zo yana tambaya ta shi fa wasu abubuwa sun rikice mishi ta ce wasu abubuwa ne sai yake cewa shi akwai wani abu da aka karanta mishi amma bai fahimta ba mukaddimar littafin wannan ƙurɗabi Allah sa kun fahimci ƙurɗabi ƙurɗabi dai littafin zaure mukaddimar littafin aka karantar da shi sai ce shi bai fahimci wata ibara da ke cikin littafin ba ya za a ce li'annahu kana wala makanu jalla an tashbihi wa tamthili wa an makanin yastaqirru fihi li'annahu kana wala makanu yana faɗa min wannan nace wannan aqida ce ta jahamiyya aqida ce ta jahamawa masu inkarin siffofin Allah wanda daga ciki akwai uluwullahi ala arshihi dan cewa suke kana Allah ya kasance Allah tabbatacce ne akwai Allah amma wala makanu Allah bai da guri da haka Allah yana ko'ina idan aka ce Allah a sama yake sai su ce a ku kun yi ma Allah guri sai mu ce a ba mu muka yi wa Allah wuri ba ai inda yake la yusamma makanan kuma in ma mu muka yi mishi guri ai ƙarya kuka yi mana shi ya faɗi yana sama sai muka faɗi kamar yadda ya faɗi menene laifin mu mana ba mu muka kar zo man barataya aka ba mu ko kuwa jama'a mun faɗi ne da faɗin Allah mun faɗi ne da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ba laifin mu bane ina fata jama'a mun fahimta wannan misali ne ɗaya cikin misalai dubunnai da ke faruwa game da ɗaliban ahlus sunna da ke tafiya karatu a hannun 'yan bid'a marasa akida don haka ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi ku nemi ilimin sunna kuma a gurin malaman sunna ya kamata ku sani cewa malam albani ya rasu da ku a cikin zuciyar shi ya rasu da ku a cikin tunanin shi lallai ne ɗaliban ilimi ku dage da neman ilimi Allah maɗaukacin sarki ya samu dace a ƙarƙashin waɗannan bayanan da mulahazat ɗinnan da na gabatar jama'a a ƙarƙashin wannan nake so ne amfani da wannan dama akwai wa'azi na musamman wanda muka shirya wanda a nan za mu gabatar insha Allahu ta'ala a wannan makaranta tamu ta darul hadisi salafiyya wanda wannan wa'azi zai gudana ne a rana irin ta yau, a fahimce ni ba rana ita yau ba rana irin ta yau, rana irin ta yau, amma ta iya yiwuwa litinin mai zuwa ta iya yiwuwa litinin ta samanta ta iya yiwuwa ta sama da ita, ina fata mun fahimta. Amma dai ‘yan uwa su shirya lallai akwai wa'azi da za mu gabatar. a wannan wuri insha Allah kuma a daidai irin wannan lokaci na tsakanin maghriba da isha wanda taken wannan wa'azi zai zama da'awarmu wato da'awatuna da'awarmu wa manhajuna ahli sunnati wal jama'ati salafiyyin ma'ana mecece da'awarmu menene manhajinmu mu ahli sunna wal jama'a waɗanda suke danganta kansu zuwa ga salafiya ko ake kiransu 'yan salafiya ko kuma wani abu makamancin wannan za mu zo mu bayani game da abin da yake manhajinmu ne da kuma da'awarmu ce wanda manufar wannan wa'azi gaba ɗaya shine tunatar da mu abin da malam ya kasance a kai na da'awa da addini da manhaji na san mun sani sai dai mun manta to wannan sai ya zama kamar matsayin uba ne ya rasu sai ya bar 'ya'yan shi idan suna so su yi maintaining quality da ubansu ya bar su a kai to sai sun rika tunano da manufofin ubansu a tsakaninsu wannan shine zai ba su dama su iya tsayuwa da abin da ubansu ya mutu a kai kuma wannan shi zai ba da dama ba za su zargi ubansu ba akan dan me zai kawo su kaza dan me zai ce kaza dan me zai dora su akan abu kaza ba dan komai ba sai sun tashi wato sai dan sun tashi sun san da'awar sun san manhajin sun san manufofin kuma sun san yadda za su su iya tare manufofin game da dukkan farmakin yan bid'a da suke iya kaiwa wannan ita ce manufar wannan wa'azi a takaice da haka muna fata yan uwa idan an tabbatar da ranar da za mu gabatar ko wannan makon ko na sama to lallai za a ba da goron gayyata ko'ina masallatan juma'a da salawatul khams lallai ne muna gayyatar musulmi gaba ɗaya a daidai irin wannan lokaci a daidai irin wannan rana zuwa wannan wa'azi insha Allah Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu to sa'an nan gaba ta gaba har wa yau game da waɗancan mulahazat ɗin da muka yi game da abubuwan da suka gudana na tafsirin azumi na daga cikin hanyoyin da za mu iya amsa ƙalubalen da ke tunkarar mu musulmi a sunna salafiya a wannan gari namu da wannan ƙasa tamu gaba ɗaya shine lallai dawowa zuwa ga ilimi na sunna da kuma koyon shi a hannun malaman sunna kamar yadda muka gabatar. da wannan nake so na ƙara faɗakar da mu cewa lallai akwai albasa amma mai zaƙi kusa akwai albasa mai yaji ko to amma wannan mai zaƙi ce ban san ko ka taɓa cin albasa mai zaƙi ba akwai albasa mai zaƙi da malam albani ya ci mana mu ahlus sunna salafiya musamman mu ɗalibai 'yan darul hadisi salafiya akwai albasa da malam ya ci mana amma mai zaƙi akwai zuma da ya sha mana mai zaƙi ta cewa lallai akwai ƙalubalen mu tashi mu nemi ilimi ba don komi ba saboda ilimi shine ya kafa wannan da'awar duk abin da kake iya gani wanda yake a zahiri to ba shine asalin da'awar ba asalin da'awar ilimi ne gwagwarmayar ilimi ta kasantar da da'awar saboda tun kafin waɗannan gine-ginen da waɗannan makarantu da waɗannan filaye ai ana wannan da'awar ta salafiya kina ashe waɗannan ba su ne da'awar ba da'awar karatu ne da karantarwa kuma akwai wata magana da malam yayi wanda ina ta so mu rika komawa muna bibiyan maganganu da malam yake yi akwai albarka a cikinsu malam bai cutar da mu ba duk abin da yake daidai ne sai da ya ɗora mu a kai kuma duk abin da yake kure ne sai da ya faɗakar da mu muna so ko ba mu so akan haka malam yayi bakin jini to jama'a in dai har muna so mu fita daga fauda da hayaniya da rudu da muka samu kanmu a ciki a yau jama'a sai mun koma zuwa ga asalin da malam ya bar mu akai sai mun koma zuwa ga wannan ina so na tuna mana wata magana da ɗaliban da suke halartar karatun zaure za su iya gazgata ni akanta a sa'ad da aka fara wannan karatun mala yake cewa shi fa da'awar shi yake wa aiki wannan karatun da'awar shi yake wa aiki yace da a ce wannan karatun zai samu matsala saboda masters da na koma ina yi a ABU yace zan watsar da masters din wannan karatun ya fi shi muhimmanci na san kun tuna da wannan magana kenan wannan yana nuni akan sai ka ɗauki manufar da'awarka ta fi ka muhimmanci ta fi duk wata manufa ta ka muhimmanci da wannan ne Allah maɗaukacin sarki ya bai wa malan nasara ba don shi wani bane sai don tsayuwa da gaskiya gaskiyar da ya santa kuma gaskiyar da kowa in ka je yana ƙiyayya da shi to a kanta ya ƙi shi don haka jama'a sai mun dawo zuwa ga wannan asalin wannan ne ta sa jama'a dolan dole sai mun dawo mun makan mu tsari akwai karatuttuka da aka bude na ajujuwan da dama can akwai ajujuwan akwai ajin Umar akwai ajin Usman akwai ajin Ja'far ko sannan akwai ajin Abu Huraira waɗannan ajujuwan an dawo da su kuma karatuttuka sun dawo sun ci gaba da gudanuwa don haka a ƙarƙashin waccan nasiha da na gabatar ta shida ɗaliban ilimi su dage da neman ilimi na sunna to lallai jama'a ina so ne mana albishir cewa karatuttuka da dama suna nan suna gudana kuma lallai ɗaliban ilimi su dage su gane cewa akwai ƙalubale mai girma a kansu su fahimci cewa akwai yiwuwar an jima ba gobe ba ko gobe a iya kamo ka a ce kai ma zauna a nan ka ci gaba ka shirya wa wannan ranar da wannan lokacin don haka lalle wannan ƙalubale ne mai girma da ke fuskantar mummu a sunna da ɗaliban ilimi na sunna da haka jama'a lallai ina so ne albishir karatuttuka gaba ɗaya sun dawo insha Allah kamar yadda aka yi sanarwa a ranar juma'a yau cewa za a ci gaba da karatu gobe da jibi haka dukkan karatuttuka da suke gudanuwa na am to duk karatuttuka sun dawo insha Allah sannan karatuttuka kuma na aji waɗanda suke na 'yan makaranta ne su ma sun dawo insha Allah don haka 'yan ajin Umar wannan sanarwa ce gare su gaba ɗaya 'yan ajin Umar lallai jama'a mu haɗu ranar talata amma ba ta gobe ba ai gobe talata ko ranar talata da asuba amma ba ta gobe ba wannan shine zai zama lokaci tentative lokaci wato na je kana yi ka tukuna kafin mu zauna mu samar da lokaci wanda za mu yi ittifaki a kai mu da su gaba ɗaya da haka lallai ai wannan sanarwar karatuttuka sun dawo kuma sauran malamai suna nan suna ci gaba da karatuttuka don haka mu dage jama'a sai mun dage Allah maɗaukacin sarki zai taimake mu muna fatan Allah maɗaukacin sarki waɗannan abubuwa da muke gabatarwa Allah ka taimake mu a kai mu kai zuwa gagacin da ya kamata mu kai sannan muna addu'a ta musamman Allah maɗaukacin sarki ya gafarta wa babban malaminmu الشيخ أبو عبد الرحمن محمد الأول آدم الباني Allah ya fe mushi waɗannan karatuttuka da al'amura da ake gabatarwa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da gudanar mushi da lada kuma a wannan gabar muna wato ina so na yi amfani da wannan damar na ƙara jan hankalin ‘yan uwa musamman waɗanda suke malamai da ɗaliban ilimi da waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya hore wa dukiya lallai ne mu sani da cewa hidima ga addini da gina addini wannan shine asalin ka kai musulmi duk wani abu da zaka mallaka a duniya ko ka tara ko ka taskance ko ka ɓoye wallahi wannan ba shi bane asalin ka asalin ka shine ka taimaki Allah Allah zai taimake ka malam albani ya taimaki Allah ta hanyar gina addinin Allah don duk waɗannan abubuwan sadaukarwa ce da yayi wa kanshi da wato mahaifiyar shi da ƴan uwan shi akan wato asalin ko da sun rasu to sadaqatul jariya ta ci gaba da gudanuwa zuwa ga kaburbukan su muna fatan a samu waɗanda za su kwaikwaye su su asalin yi imitating steps ɗin su su wato bi ta farkin su game da rayar da irin waɗannan sunnonin waɗanda suke sun shafe an daina jin labarin su sadaukarwa addini gina addini wannan ya yi ƙaranci a cikin al'ummarmu abin da ya yi yawanci shine ya za a yi mutara dukiya ya za a yi mutara duniya ya za a ce gidajenka kaza ne motocinka kaza ne kuɗaɗenka kaza ne wannan shine abin da ya fi damun mafi yawancin musulmi a yau idan a shekarun baya ahalus sunna talakawa ne a yanzu Allah ya azurta su don haka lallai ne jama'a wannan ya zame mana kyakkyawan abin koyi mu yi koyi da malam akan haka kamar yadda shi ma koyi yayi da waɗanda suke salaf ɗin shi ne magabatan shi ne ina so na tuna mana da wani hadisi sahihi da al-Imam al-Bukhari ya ruwaita a cikin kitabu zaka hadisin Abu Talha al-Ansari a lokacin da waccan aya ta suratu Ali Imran ta sauka faɗin Allah da yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba ba za ku zama nagari ba har sai kun ɗiba daga mafi tsada mafi soyuwa daga dukiyar ku kun baiwa Allah kun sadaukarwa addinin Allah wannan aya na sauka Abu Talha ya tafi ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya manzon Allah ka sani inna ahabbal mali ilayya yace wannan gona ta wa ita nafi so duk duniya wannan gona da ake kiranta da biruha ko bairuha dan haka yace ya manzo Allah ga ta nan na danka ta a hannunka na ba da ita ga Allah fi sabilillahi nan take manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace bakhin bakhin zalika ko za kamalun rabihun za kamalun rabihun za kamalun rabihun annabi ya ce wannan dukiya ce mai riba wannan dukiya ce mai riba ma'ana ribanta shine an ɗiba an sadaukarwa addinin Allah ya kai ɗan uwa ka ji ribar dukiya kenan don haka annabi sai ya ce amma ina ganin ka bar gonar a hannunka kai wakafinta sai ya zamto da kai da zurriyarka za su ci a ƙarƙashinta amma ita gonar la turafu ba za a gaje ta ba wala tuhabu ba za a yi kyautatta ba don wannan yana daga cikin sharaɗi na wakafin dukiya ga addini don haka sai dai a ci gaba da gudanar da ita kenan dukiyar za ta wanzu da wanzuwar duniya da ikon Allah da haka kana kabari to ba za a yi ranar da za a ce an ɗaga makarantarka ko an ɗaga masallacinka an sayar lada ya daina gudana zuwa ga kabarinka ba ina fata jama'a mun fahimta wannan shine wayau wannan ita ce dabara don dole sai ka bar duniya ina so na ƙara tuna mana da wata magana da malam yake yawan maimaita ta mu haƙura da gina kanmu da gina gidaje da hawa motoci da auren amare mu gina addini in ya ginu sai mu rayu a ƙarƙashin shi cikin izza da mutunci na san ba mu manta da wannan maganar ba malam albani ya rasu cikin izza da kima da daraja da mutunci babu wani da zai bigi kirji ya ce gashi shi da malam albani ya bashi wata dukiya don ya rayu don ya gina da'awar shi babu wannan da'awar shi ya gina ta da kudin shi ne da dukiyar da ya nema don da da wasu da mutuwar shi ta sa sun bullo sun ce makaranta tasu ce ko kuwa jama'a wannan na ƙara bayyana mana gaskiyar malaman sunna wannan yana nuna mana yadda da sakankan cewar da ya wajaba mu ɗaliban sunna mu yi wa malamanmu na sunna a lokacin da malam na raye babu ƙarerai da jita-jita da ba a yi ba abin ban takaici hatta wasu daga cikin malamai a sunna babu irin jita-jitar da ba a yi ba sai kuma yau gashi bayan ya rasu an dawo kalmomi ne na yabawa da na jinjinawa da na faɗin alkhairai ake a kan shi malam wannan na nuni akan idan ka bi ta farkin shi ko an yi ƙiyayya da kai za a dawo wa asalinka wannan haƙiƙar da malam ya fahimta sai ya toshe kunnen shi zagin masu zagi kushen masu kushe yabawar masu yabawa har sai da ya faɗi wata magana ya ce labari na alheri ma kaka kawo mana balle gulma me yasa muka saki wannan asalin jama'a sai ya fuskanci asalin manufar shi ya daina komi a duniya ya dawo da'awar shi yake wa aiki ma'ana bai manta da Allah ba wannan ta sa Allah bai mantar da shi abin da zai yi ya amfani kanshi duniya da lahira ba da haka idan ka manta da Allah ka daina taimakon addinin Allah kai wa addinin ka rowa da aƙidar ka to Allah sai ya mantar da kai abin da ya kamata kai ma kanka sai kai ta tara dukiya kana ganin ita ce security a rayuwa kana ganin gidaje su ne security a rayuwa sai ka kwanta ka mutu cikin kunci da talauci kunci na zuci talaucin zuci dukiyar ka batta a duniya 'ya'yanka su yi fata ka da ita ka tafi lahira ta zame maka hisabi mafi karanci in ba ta zame maka azaba ba idan ta zame maka hisabi ta zama lalaka wala alaik idan ta zame maka azaba to ta zama alaika dukiyar da ka nema da hannunka da jibinka amma za ta zame maka fitina da bala'i a ranar alkiyama kuma ka je ka auna ka binciki masu kuɗi waɗanda suka shahara bayan rasuwarsu ka je ka binciki wannan dukiya da kuɗi da suka tara suka bar wa 'ya'yansu da waɗanda suke magadansu mafi ƙaranci za ka ga kuɗin in ba su ƙare ba to sun yi ƙasa shi kuma an manta da shi ya tafi lahira bayan shi ya sha wahala ya tara dukiyar mai tunani ne a cikinsu ya ɗan ce to Allah ya ji kan wani Allah ya ji kan baba shikenan ya manta ya ya ya ya dilmiya cikin holewar rayuwa da dukiyar da kai ne ka tara ta duk wani masoyinka ya rabu da kai duk wani wanda yake maka kabbara yana cewa sai kai in kai malami ne da ka mutu ya manta da kai matarka ta manta da kai duk ƙaunar da take maka ba za ta iya maka kara na kwana ɗaya ta kwana da kai a makabarta ba ‘ya'yanka sun manta da kai, daga kai sai abin da ka gabatar a duniya, sai abin da ka sadaukarwa addini. Amma duk masoyanka za su manta da kai? Watan sanal ahibbatu ba da ashirin minal ayyami lantara na ihati, minan nisiyani illa lil hibati wa qad sirna izaman baliyati. duk wani masoyinka ya manta da kai kwana goma da mutuwarka ya manta da kai kukan nan da yake ko da take ko alhinin nan da yake yi ko yana tuna ka a duk sa'ad da ya tuna da kanshi ine maka addu'a ko yana ziyartar ka a inda ya je ya kai ka ya aje ka jama'a mu kalli wata wauta da take faruwa da mu rayayyu akan matattunmu muna ɗibar ‘yan uwanmu da malummanmu da ‘ya'yanmu da matanmu da iyayenmu muna kai su bayan gari muna kai su makabarta muna binnewa muna zuwa muna sanin halin da suke ciki ko muna zuwa mu ne musu addu'a kana da mahaifi kana da wa kana da ƙani kana da ɗan uwa da ya rasu kana da malami ko kana zuwa kada yi mishi addu'a ko kana zuwa kana binciken to kabarin wani yaya yake wani hali yake ciki ya rubta a gyara ko ko bai rubta ba ka je a yi mishi addu'a mun dawo cikin gari muna ta saɓani da junanmu muna hayaniya muna cin dunduniyar junanmu muna mancewa da mamatanmu bayan mu ma nan ne asalinmu ko kaƙi ko ka so sai ka je in ma baka so sai an kai ka don haka in ka tuna da wasu a sa'ad da kake nan Allah zai ta da waɗanda za su tuna da kai ka je duk wata makabarta da ke wani gari sai ka je ka tarar da kaburbukan da sun rufta sai ka je ka tarar da wasu gurare ga mamatan nan a waje ga likafaninsu nan kana kallo sai ka tarar da wasu kaburbuka gafiyoyi sun huda sun shiga sun yi rami a ciki mahaifinka ne ɗan uwanka ne ba ka tsammanin kai ma nan gaba haka za ta faru da kai don haka mu rika tunawa da mamatanmu wannan shi zai sa mu rika tunawa da lahira kuma wannan shi zai sa mu rage gurace-gurace da saɓani a duniya mu tuna da wancan hadisi na wato ummu adiyat al-ansariya in ban manta ba ko kuma wani abu makamancin wannan hadisin abu dawud da ahmad annabi yake cewa صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة النبي يقول دا أنا هنا كزيارة مقبرتا dan haka ku ziyarci makabarta saboda ziyartar makabarta zai tunatar da ku lahira kenan rashin ziyarar makabarta zai mantar da mu lahira kenan don haka lallai jama'a mu kula da waɗannan abubuwa muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu Allah ya mana gudunmawa abubuwan da suke daidai Allah ya ba mu ikon tsayuwa a kai kuma ya nuna mana su abubuwan da suke kure ne Allah maɗaukacin sarki ka kiyaye mu daga faɗawa cikin kuskure da ganganci muna roƙon Allah maɗaukacin sarki Allah ka tsare mana wannan makaranta tamu da dukkan makarantu Allah ka sa musu albarka kuma muna addu'a ta musamman Allah ka gafarta wa wanda ya assasa wannan makaranta a Sheikh Albani rahmatullahi alai kuma muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya kai haske kabarin shi Allah ya ɗaukaki darajojin shi kuma waɗanda suke kulle-kullen makirci wa wannan makaranta da ɗaliban wannan makaranta da musulmi da musulunci gaba ɗaya Allah ka san su Allah ka hargitsa su Allah ka tarwatsa su Allah ka yamma da kare Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye mu daga dukkan sharri Allah ka haɗa mu da dukkan alkhairi na duniya da na lahira jama'a zan saurara a nan duk da akwai nasiha da nake so zan gabatar wa 'yan uwa da ita amma sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa wannan nasihar ina fatan 'yan uwa da Allah kowa ya ɗauko littafin riyadu salihin ya taho da shi littafin riyadu salihin ya taho da shi mako mai zuwa in Allah maɗaukacin sarki ya kai mu ban sani ba cikin ƴan uwa akwai wanda yake da tambaya ɗaya ko biyu ya yi ko kuma wato asalin sai mu kafaratul majlis sai mu tashi sai dai kafin nan jama'a ga wani littafi ine mana ishara lallai ɗaliban ilimi su neme shi kuma su karanta kuma su ɗabi'antu da abin da ke cikin shi aina nahnu min akhlaqis salafi aina nahnu min akhlaqis salafi wannan littafi malamin ya cika littafin da nuqul maganganu da ya dauko daga malamai musamman manyan malamai biyu al-imamu Abdurrahman ibn al-Jawzi a cikin littafin shi mai suna Sifatu Safwa da kuma al-imamu Zahabi Shamsuddin a cikin littafin shi mai suna Siyaru A'lamin Nubala wannan littafi jama'a yana ɗauke da abubuwa waɗanda suke gyara ne na ɗabi'u da halaye da mu'amala da tarbiyya kai da kake kiran kanka salafi ko ɗan salafiya wasu ɗabi'u ya kamata ka samu wasu ɗabi'u ya wajaba ka kasance tare da su don so da dama za ka tarar da mutum ya yi da'awar shi ahalus sunna ne salafiya amma idan kai mu'amala da shi sai ya cuce ka idan kai mu'amala da shi sai ya cuce ka zai iya yaudarar ka zai iya yi maka ƙarya a cikin maganganun shi da mu'amalar shi to ya kamata ka nemi wannan littafin zai maka panel bitin zai gyara maka zama zai gyara maka ɗabi'unka da tunaninka da haka ina ishara zuwa ga ɗaliban ilimi lallai su yi ƙoƙari su nemi wannan littafi akwai fa'ida ƙwarai da gaske a cikin shi kuma in Allah ya kai mu mako mai zuwa akwai wasu maganganu da zan buɗe na karanta mana insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh abin da ya fi dacewa shine za a rufe shi da ƙasa ne abin da yake in akwai ƙasa a nan to sai ka tura tambayar da yake shine ya ziyarci makabarta sai ya tarar da ga wani kabari ya rufta shin itatuwa zai nemo ya kuma sawa ko ko ƙasa zai tura ya cike kamar yadda kabarin yake idan ka sanya wato itatuwa ba kai laifi ba amma abin da ya fi shine ka tura ƙasa ta yadda sai an rufe wannan ramin da ya rubuta wannan shine abin da yake daidai kuma shine abin da yafi dacewa saboda hadisin can na Sa'ad dan Abi Waqqas in ban manta ba a inda yake cewa almajiran shi da sauran abokan shi yake cewa idan ya mutu to ai mishi lahadi ilhadu li lahadan ai min lahadu sannan sai ce wansibu alayyan labina nasban a jera mun bulo kai tsaye a jikina ko ƙasa sai ce kama fu'ila bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka yi ma manzon Allah dan haka yanzu ba ma ana maganan tsohuwar kushewa ba a ana maganar yanzu ga wani mamaci an kawo shi za a binne shi to in aka saka shi a iya sanya duwa itatuwa da ake jerawa kuma a iya tura ƙasa kai tsaye a jikin shi ina fata malam ya fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ka karanta littafin ahkamul jana'izi wa bid'aha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi na'am sai wane jama'a wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh Eh. to in na fahimce ka ya kamata ni ma ne ma tambaya kafin na amsa tambayar ka yanzu kana tambaya ta akan yiwuwar rama musu azumin da ba su yi ba ko ku a a ciyarwar da aka ce ya waje ba a kai cewa sai an ciyar ko kuma sai an ciyar musu yanzu ni tambayar da nake maka kenan eh to amsar tambayar ka a takaice ya kamata malam ya fahimci cewa mu manhajinmu gaba ɗaya ma babu dalili da ya bayyana cewa za a rama ma mamaci azumin ramadana da ya mutu bai yi ba babu dalili da ya tabbatar da wannan babu azumi kuma babu ciyarwa don ciyarwar ita ma ta hataju ila dalilin ya khussuha don ciyarwar ai ta shiri'i ne shar'antawa ne a yi kaza a matsayin babi na shar'antawa babi na kurbi a takarrub ilallah to wannan ma ya hataju ila dalilin ya khussuha abin da yake daidai shine azumin da ake rama ma mamaci idan ya rasu bai yi ba shine azumi na annazaru azumi na bakance azumi na alwashi kuma dalili akan haka shine wancan hadisi almuttafaqu alai hadisin hadisin wancan sahabiya da ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace inna ummi matat wa alaiha sawmu nazarin akwai riwayoyin da suka zo cewa ana bin mahaifiyata azumi azumin riwayoyin ba su bayyana nazar ko ko azumi na farilla ba to amma sai aka samu riwayar da ta zo cewa saumu nazarin saumu nazarin sai ta ce afa aqdi anha ko zan rama mata annabi sai ya ce me kike gani idan mahaifiyarki ta rasu da bashi zaki biya mata ta ce kwarai da gaske annabi ya ce fadainullahi a haƙƙo an yi bashin Allah shi ya fi cancanta da abiya da wannan dalili malamai suka ce abin da yake daidai idan mamaci ya rasu ana bin shi azumi na bakance Allah ya sa mun fahimci azumin bakance to wannan shine ake rama ma mamaci wanda magadan shi za su yi idan ya rasu dalili akai shine wannan hadisin wani zai ce to ai ga ɗayan hadisin an ce azumi sai a ce ai mu manhajinmu mu ahlus sunna salafiyya ba ma aiki da hadisi ɗaya tattaro hadisan muke da riwayoyinsu wuri guda sai a karance su gaba ɗaya ibadar sai ta bayyana yadda ya kamata don haka ba mu ɗaukar wata riwaya mu aja wata muna haɗa riwayoyi ne gaba ɗaya na san ba ku manta da dawabiɓu muhimma li husni fahmi sunna littafin Duktur Unais da malam ya zo ya talhisin shi a nan a mukaddima ta sharhu sunna ba. Kuma ba mu manta ba musamman ɗaliban tunda waɗanda suka taho daga muciya wannan littafin na san ba bakon littafi ba ne a gurin su malam ya sauke shi ba su ɗaya ba. Daga ciki akwai wani zabib in ban manta ba al khamis ko as-sadis. A inda malamin ya kawo cewa jam'ul ahadith fil mawdu'il wahidi fil babil wahidi fi makanin wahidi na san ba mu manta da wannan ba a inda har ya kawo wasu maganganu daga wasu manyan malamai magabata irin su al-Imam Ibrahim al-Jauhari da yake cewa al-hadithu idza lam yakun indi min mi'ati wajhin ma aqalnahu da kuma yake cewa menene hadisi in bai zo ta wato idan idan ban samu riwayoyin hadisi fiye da ɗari ba a uddu fihi nafsi yatiman na san ban manta da wannan ba to yana daga cikin ka'idar mu dukkan ibadar da zamu ce kaza ana yi ko kaza ba a yi to ba mu ɗaukar dalilanta wani ɓangare mu kyala wani ɓangare muna tattaro dalilanta ne gaba ɗaya min kitabin wa sunnatin wa ijma'in sai a tara su a karance su sai ibadar ta bayyana sannan sai a gina al'umma akai don haka a manhajinmu ba a rama azumi na farilla ga mamaci idan ya rasu ana bin shi azumin da ake ramawa shine saumu nazarin kamar yadda muka ce ba a rama azumin to kuma ba a ciyarwa dan in ana ciyarwa to yana da buƙatar dalili wala a'lamu hadha dalil in akwai to za a iya gabatarwa ina fata mun fahimta malam kai kokari ka karanta littafin tamamul minna da littafin zubdatul afham sharhin umdatul ahkam a mujalladi na biyu in ban manta ba a cikin babun azumi sharhin wancan hadisin na wato asalin wannan mata hadisin nan da yake almuttafaqu alai sharhi ne manhaji yana da matukar muhimmanci ɗaliban ilimin sunna su nemi littafin Allah madaukakin sarki taimake mu jama'a za mu saurara a nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa nake cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik